أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mai yini na hudu a cikin yinnai da ake gabatar da wannan daura mai albarka yau ranar talata sha takwas da watan da ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha hudu ga watan ɗaya miladiyya dubu biyu da goma sha hudu kamar yadda aka saba mukan fara da المنظومة الغرامية في صفات الحديث نا الإمام ابن فرح الشديد رحمة الله عليه جنب أمل جابا za mu tashi baiti na ta shin baitauta guda ashirin na kasida za mu tashi baiti na ta قال الناظم رحمة الله عليه وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل فمتفق جسمي وصفدي وعبرتي ومبترق صبري وقلبي المبلبل ومختلف وجدي وشدوي ولوعتي ومختلف حظي وما منك آمل خذ الود مني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتحلل وفي نبذ من مبحم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحا أطول عزيز بكم صب ذليل بعزكم ومشهور أوصاف المحب التذلل الإمام ابن فرع رحمة الله عليه يشجع بدل الاستعفامنا مصطلحات لإلم حديثي kamar yadda ya sa su a wannan tsari na zaurance a cikin wannan asida ta su mai albarka ya ce wa ajiratu wa ajiraitu dam'i fauka haddi mudabbaja wa ajiraitu dam'i na gudanar da hawaye na fauka haddi a saman kumatuna mudabbajan ya zama mamun ado ya yi mana ado a kumatuna wa ma hiya illa muhjati ai ba wani ma abu a jikina hadda raina ta tahallalu face wannan abun ta tahallalu face yana kyalli a nan al'imam ibn farsa yake cewa wa ajraitu dami daga cikin lawazimul hukm akwai ajjab hawaye shi ya sa malamai na fikhu rahmatullahi alaihim suka ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al-dhikru tusta'zanu wa ibnu hasumatuha budurwa ana tambayar ta a ce kina son wani to tana son shi sai shi to sai malamin fikin suka ƙara suka ce wa in bakat وأعلنت نكرانها إن كنت كوكا تنا نuna ba ta san shi ce to sai suka kara sai suka ce hawaye kala biyu akwai dam'atul huzni ko dam'atul farhi akwai dam'atul tarhi akwai hawaye na daɗi akwai kuma hawaye na damuwa hawayen daɗi sai suka ce ya kunu baridan zai zama yana da sanyi domin me ya zo ne an rizal daga yadda amma idan na damuwa ne hawayen to ya kunu harran ko sahinan zai zama yana da ɗini yana da zafi to kaga daga ciki idan mutum ya so abu wani zubin san abin ya masa yawa sai ya hawaye sai ya hawaye ko kyauta aka ma mutum ya kasa kyauta ya kasa godiya ko sai fashi da kuka saboda daɗi to shine nan sai ya kasa yake cewa ne dama kuma yana nuna cewa masoyin nasu ba kamar bai nuna masa soyayya shine sai yake cewa wa dam'i wa ajraitu dam'i na gudanar da hawaye na fauka khaddi mudabbaja a saman kumatu na alkhaddu shine kumatu mudabbajan mudabbaj daga at-tadbij daga ad-dibaj ad-dibaj nau'i ne suna cewa ma ghadu min al-hari alharinin da ya kasance mai kauri shi na ake cin shi addibaj malamai sun ɗauki wannan kalma suna ba ta muhimmanci za ka ga wani ya rubuta littafin su addibajul muzahab addibajul muzahab fi tabaqatil madhab ibn farhud al-malik addibajul muzahab fi tabaqatil madhab kaga addibaj al-harimi sannan kuma sai ya ce masa al-muzahab أي الذي ذكب الذي زين بالذهب وأن أقمت عدو دزينا دزينا فنن الإمام ابن فتح يتحدث عن الحديث المدبج هنا بيان أخن حديث مدبج وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه وما روى كل قرين عن أخيه مدبج idan ya kasance a sa'a ya yi riwaya a wajen sa'a shi ma wata rana ya rama ya yi riwaya a wajen sa to hadisan su duka ana ce musu al mudabbaj na da isha radiyallahu anha ta yi riwaya a wajen abu huraira abu huraira radiyallahu anhu ya yi riwaya daga na isha radiyallahu anha hadisun su duka a sunansa mudabbajun akwai kishiyarsa ko kuma kai mai kama da shi riwayatul aqra' riwayatul aqran ya kasance ɗaya riwaya daga ɗaya amma ɗayan ma bai ɗayan bai yi riwaya daga gare shi ba to wannan sunan ta riwayatul aqran amma idan kowa ya ma kowa to ya zama abin da ake ce mishi al hadithul mudabbaj me yasa suka kira shi da mudabbaj saboda dukkanin su sun majuna ado wannan ya yadda da wani malami ne shi ma ɗayan ya yadda da ɗan uwan shi malami ne suka karba a wajen a wajen juna a cikin tabi'ai uwa radiyallahu an rahmatullahi alai yi riwaya daga sa'id bin musajjid matsayin su daya al-hasan al-basri ya riwaya daga muhammad ibn sirin muhammad ibn sirin ya riwaya daga daga al-hasan al-basri yahya ibn sirin dan uwan muhammad ibn sirin ya riwaya a wajensa dukkaninsu kuma almajiran Anas ibn Malik radiyallahu anhu to kaga mudabbaj to shine nan musalahin da al-Imam Ibn Fak yake magana kansa wato al-mudabbaj al-hadith al-mudabbaj ma rawa kullu qalin an akhihi ya zama kowanne ya yi riwaya daga ɗaya in ɗaya ya yi riwaya daga ɗaya ɗayan bai yi riwaya daga ɗayan ba riwaya kul aqran akwai daga cikin malamai da suka ce ma'anarsu ɗaya amma wannan bambancin shine raji cewa sai dukkan su san yin riwaya daga junansu to mu dabbaci ke so da kawancan ƙarin kawai wa mani illa muhjati al-muhja ar-ruh ran mutum shine muhja ran mutum ransa na cikin zuciyarsa shine ake ce mushi muhja tatahallalu tatahallalu ay tatazayyan na kalli to shine wannan فمتفق جسمي وسفدي وعذرتي ومفترق صدري وقلبي المبلبل yace fa muttafiqun jismi jikina yayi ittifaki akwai alamar ramewa alamar mutum ya so abu bai samu ba shine sai ta sai ta ramewa yakunu nahifan wa nahilan sai ya zama siriri ya ta ramewa saboda haka fa muttafiqun jismi jikina yayi ittifaki wa suhdi da rashin bacci na wa abrati da kuma hawaye na wa muftariqun sabri sannan juriya ta ta wawwatse ta rarrabe wa kalbin mubalbal hakanan zuciyata da ake fitinarta da soyayya ita ma ta zama a rarrabe shirku mushattital qalb ko ko mushattatal qalb zuciyata an rarraba ta ba waje ne take ba ina tunanin wancan ina tunanin da ina tunanin kaza yace fa muttafiqun jismi jismu jikin mutum daga ina ake ce masa jismu aljismu shine tun daga kai har ƙasa shine laraba suke ce mishi aljismu amma albadnu to suna cewa albadnu ne daga karkasan wuya zuwa cibiya shi ne ake ce mishi albadnu shi yasa ake ce maraƙuma a taguwa ake ce mata badana saboda kibarta a nan ake gane ta sama saboda ka saman jiki shine balarabe yake ce mishi albadnu amma jiki duka sunansa aljismu ko ya ce masa aljasadi ko aljismu ko aljasad kullul insan min a'lahu ila asfali tun daga kansa har ƙasa amma idan ya ce albadnu to yana nufin saman jikinsa kirjinsa zuwa cibiyarsa shine a larabci balarabe yake ce masa albadnu ko ya ce jikinsa ga baki ɗaya ya ittifaki wa suhdi السحر السحر السحر والعرق rashin bacci. akwai malaman da suke da bin diddikin lugha masu son kowace kalma sai sun bambanta ta suka ce in an ce as-suhdu as-suhdu ko as-suhad shine bacci kin bacci da gangan mutum bai so ya baccin ba da kanshi ya hana kanshi suka ce matsayinsa ɗaya da az-zahar amma idan suka ce al-arq to mutum yana son ya bayyana bacci amma kuma me ya kasa inni ariftu fa bittu layla sahiratan ar'an nujuma wa ma kullibtu riyataha wa taratan ataghashsha فضل أطماري إن جئت ماضر الخنساء قالتنا سوى إني أرقت فبت الليل ساهرة كأنما كحلت عيني بعواري رعى النجوم وما كلفت رعيتها وتارة أتغشى فضل عن أطماري تشي إني أرقت لا كاسبت لا كاسبت فبت الليل ساهرة سين قانا إلو نبي تنزل لا كاسبت شيء هذا ساهرة من السحر كأنما قحلت عني بعواري kamar an sa min ciwon ido da ake ce masa uwa glaucoma kamar an sa mai shi an mun tozali da shi sau da sai na koma a an nuju ma ma kun gifto sai na da ina ta kiwon taurari ina ta kallon su ba kuma ce kula da su bane to mahallin shayi ta ce a sannan kuma sai ta ce sahira wasu kuma suka ce duk ma'anarsu daya as-suhdu as-suhad السحر الأرق dukkanin su rashin bacci mutum ya ƙi bacci shi ne in kuma fire da daddare ya ƙi baccin sai a ce assamar assamar wasu kuma suka ce da suku ne assamu mustakbiri na bihi samiran tahju'u kuna girman kai kuna kin bin alkur'ani amma kuma ku zauna ku ta surutu da daddare kaga taliran tahjurun kuna maganganun banza shine tahjurun ko kuma tahjurun kuna kaurace masa ko kuna maganganun banza ko kuma la tasma'u li hadha alquran wal khawfi la'allakum taghlibu to shine tahjurun kuna yin hujur al-hujur min al-kalam ay al-batil wal fahish minhu to ga shi na ce wa azraki sannan kuma me da hawaye ba wanda suka karanta burda a cikin ko dan darani da badamasi da yawa sun san waɗannan kalmomin duk sun yi maganganu da su wa mubtariqun sabri sannan juriya ta kuma ta rarrabe wa qalbin mubalbali haka nan zuciyata da ake jarabata da tsananin soyayya albalbal shine tsananin soyayya kad balbalta bil balbali bal ko in ji ne dan da ranar ku uku ce balbal albalbal shine tsananin soyayya soyayyar da mutum bai samu abin da yake so ba zuciyar shi na konuwa to a nan malam ibnu kaf rahmatullahi alaihi ya faɗa mana musalahi ɗaya ko biyu ko kuma ka ce uku ina na farko shine muttafiq muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq وضده فيما ذكرنا المفترق متفق لفظا وخطا متفق الحديث المتفق shine hadisin da ya kasance an samu marwaita wanda sunan su yi daidai a rubutu da kuma faɗa suna da sunan baba da sunan kaka wani zubin har da sunan nisba duk ɗaya sai an samu wani abin da ya bambanta su sau da haka wasu malamai sun suka ce shi ne siffar sa ɗaya ce al-muttafiqul muftahiq al-muttafiqu khattan wa lafzan muftariqun musamma sunan in an faɗa ɗaya ne الخليل بن أحمد الفرا الخليل بن أحمد سكتشي اسم لستة مسميات ko lisittati musammai mutum shida ake take da wannan sunan kuma dukkanin su malamai al-khalil bin ahmad al-khalil bin ahmad sunan mutum shida to kaga a rubutawa in ka tashi al-khalil bin ahmad kaga muttafiqun tasmiyatan khattan wa lafzan amma ne muftariqun sai suka rabu الخليل بن أحمد الفراهيدي الخليل بن أحمد القرشي الخليل بن أحمد الكوفي هذا في سكة بمبنجة kaga wannan nisba ta bambanta su to akwai waɗanda su kuma har nisban ma sai ta zama ɗaya shi yasa malamai suka ce kala takwas al-muttafiq al-muftariq al-muttafiq al-muftariq sunan da ya zama na mutane da yawa a haka ake faɗa amma kuma mutane da yawa kowa ba mutum ɗaya ba to shi yasa sai muka ce ko dai ka ce musalahi biyu ko ka ce musalahi ɗaya almuttafiqu almuttariq shine shi yasa sai su ce ne ismu murakkab wasu kuma suna sa wawo almuttafiqu wal muftariqu ta ina suka yi ittifaki khabban wa lafzan amma ina suka yi iftiraqi musamma waye ake kira da sunan alkhalil bin ahmad daban alfarahidi malamin arudi malamin hadisi wanda ya rasu shekara ta ɗari da saba'in akwai alkhalil bin ahmad wani daban alkhalil bin ahmad wani daban har mutum biyar bayan shi sun zama shida kaga za ka bambance su da me da abin da ake bambanta su da shi shine muftariq to shi yasa kiransa a matsayin musalahi ɗaya ya ce al-muttafiq wal muftariq in kaga dama ma ka cire wawun din domin su tari aƙafi ya ƙasabin mughayara aƙafi al'aƙafu aƙafun nasi ya ƙasabin mughayara idan kai amfani da ɗaya daga cikin hukukul aƙaf a ƙa'idar luga da ƙa'idar usulul fiqh to yana fa'idan tattali mughayara shi yasa Allah madaukakin sarki sai ce عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات سيبات أما وأبقى سيبات ما سوى من تصفوكم سيبات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات أبكارا مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات kaga a can kawai sai aka ce mai wa abkara sayyibatin sai aka ce mai wa abkara so da ka ka ɗauko sayyibat ka sa a farko duk sauran sufofin za su ɗauka abu ɗaya ne in ka ɗauko abkaran ka sa shi a farko duk sauran sufofin za su ɗauka amma banda sayyibat so da ka aqafun natsi yaqtadi al-mughayara so da kaga a ce me a ce al-muttafiqu al-muftariqu ya ce a cire wawun din ma domin a nuna mustalahi ɗaya ne mutane ne sunan su iri ɗaya amma kuma sun bambanta a sun bambanta ba su ba ba mutum ɗaya bane mun gane to shine muttafiqun muftalifun sai can ya ce mana da sai ina tsayin musalahin na ƙarshe wa qalbin mubalbal wasu malamai ba su ɗauka cewa wa qalbi nan musalahi bane wasu amma ishara ce zuwa ga alqalb akwai abin da ake ce mushi ne alhadithul maqlub alhadithul maqlub akwai alqalbu fi sanad akwai alqalbu fi matan alqalbu fi sanad shine a juya gaba ka koma baya ko sama ka koma kasa ka'ab ibn malik sai a ce malik ibn ka'ab anas ibn malik sai a ce malik ibn anas hmm ka'ab ibn murra sai a ce murra ibn ka'ab ana samun irin wannan so da alqalbu matsala ne akwai alqalbu fi sanad sannan ne za a iya samun alqalbu الإمام البخاري ينادى مالمي مسلم sannan yana da almajiri muslim to zai iya rikicewa kila al-imam al-bukhari ya riwaya a wajen almajirinsa muslim ba malamin shi muslim ba a wannan hadisi to sai a ɗauka cewa ai rawa an shaikhihi muslimin ne ba a san cewa ne al-yawma ra'a an tilmidihi muslimin ba to shi ma kalbun juya sama ta koma kasa alqalbu fi sanad kenan akwai alqalbu fil matni juya matani hadisin da suka fi buga misali da shi shine hadisin muslim wanda asali hadisi ne muttafaqun alayhi hadisu sab'ati alladhina yudhilluhum Allah fi dhilli arshihi yawm al-qiyamati yawma la dhilla illa dhilluhu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu sai aka samu kalbu a riwayar muslim hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu هذا قلب حديث يده حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن اليمين هي المنفقة في, الي... في اليدين وكمي أوى داما له آيات علي سابغة أعد منها ولا أعدلها له آيات alayya sabiqatun shi yasa ma balaga bai sai ce ma kyauta yadu yadu yadu ne na nufin mai aiki yamina hannun dama lahu ayadin alayya sabiqatun hannun dama ke kyauta ba hannun hagu ba sannan akwai hadisin da al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafansa guda biyu tahzibu sunan sharhin sa na sunan Abi Dawud da kuma Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad da ya kokarin ya ce hadisi ne maqlubi wani hadisi shine hadisin idza hawa ahadukum idza hawa ahadukum ila as-sujudi fala yabruk kama yabruku al-ba'ir وليقدم يديه قبل ركبتيه idan ɗayan ku zai tafi sujada to kai ya irin yadda raƙumi yake yi ya fara gabatar da hannuwansa kafin me kafin gwiwoyinsa kafin gwiwoyinsa alimamul qayyim sai ya kalli raƙumi sai ya ga raƙumi kafafuwansa na baya su yake fara kwantar da su haka yake fati sai baya sai ya tsaya kaga su suka fara kai kasa sai Imam Qayyim sai ta hadisi ne maqlubi wal yuqaddim rukbatayhi qabla yadayhi ya fara gabatar da ya fara gabatar da abin nan gwiwoyinsa kafin hannuwansa malamai suka ce Allah ya ji al-Imam Qayyim suka ce la ya'rifu al-ba'i ce bai san raƙumi ba ai kafafuwan raƙumi na baya su ne aliyadani a wajensa duk balaraban asali ya san wannan su kuma na gaban su ne ne su ne rukuba tani nashi duk balaraban asali ya san haka akwai waƙoƙi na laraba da yawa da suke shaida akan haka cewa kafafuwansa na baya su ne hannun shi su kuma kafafuwansa na gaba su ne ne kafafuwan shi sun gane to kaga so da haka babu kalbu amma dai mun buga misali da shi saboda al-Imam al-Qayyim shi ya tafi akan cewa fil hadisi qalbun kuma yi kokarin kare haka da hujjoji kuma yana da waɗanda suke goyon bayansa a wannan zamanin suna ba da fatawa har yanzu a kai amma kaga ba haka bane rahimallahu jami'a to shine qalbu sau da ka da yace wa qalbil muqaddal balbalu to yushiru ila alqalbi fil hadith alhadith almaqlub mun samu musalahi nawa yau wanda na jiya yau kawai biyu ko uku biyu ko uku biyu ko uku biyu kawai مبالغ ومختلف وجهي وشدوي وذوعتي ومختلف حظي وما من تآمل سيتي ومختلف وجهي bakin cikin raina muktalifun ya tattaba ya dunkule mai muktalifun wajibi bakin cikin zuciyata saboda rashin haduwa da masoyi muktalifun ya dunkule ya zama man abu daya wa shadwi haka nan damuwa ta shi ma shadwi wa law'at haka ƙonuwar zuciya ta law'a wa mukhtalifun hazzi sannan rabona ya riga ya rarrabu ya sassaba wa malin ta'amudu da abinda nake fatan in samu daga gare ka na yadda da soyayya ta a nan ya yi amfani da kalmomin soyayya guda uku akwai wajdu akwai shadu akwai lawa'a dukkaninsu a'malun qalbiyyatu dalatun ala al-hubbi idza lam yajid al-muhibb ma yurid idan masoyi ya nemi abin da yake so bai samu ba to akwai wannan a cikin abin nan a zuciyarsa za a samu kaga can ya ce rubba wa ƙa'in hatufin fidduja za ki shatwin sadahat fi fanani zakarat ilfan wa dahran salika fabakat huznan fahajat huzni ربما بكاها ربما بكائي أرقها ربما بكاء بكاها أرقني خب غير أني في الجوى أعرفها وهي أيضا في الجوى تعرفني kaga ya ce rubba wa qa'in hatufi fi duja zati shadwi kaga shadwi ko to shine damuwa to nan me yake me amfani ina ina musalahin mu musalahin mu shine mu'tabifun mukhtalif su ma ko ka ce ɗaya ko ka ce kamar yadda aka yi bayanin wancan mu'talifun mukhtalif shi kuma me mu'talifun menene ya ce mai mai bai kuniya ce mu'talifun lafzi wa me ba shi ba ai wancan wancan lafzan wa khattan la na'am mu'talifun mu'talifun lafzi مختلف الخط فقط مختلف مختلف اللفظ الخط فقط shi kuma al-mu'talif al-mukhtalif shi kuma shine ne mattafaqa khattan wa ikhtalafa lafzan ittafaqa khattan wa ikhtalafa lafzan wajen rubutawa sai ya zama da daya amma wajen faɗa kuma su saba wajen hukuntawa iri ɗaya musamman lokacin su babu niqab babu shakal babu ashkal babu niqab ba ɗigo ba wasai misali ghanam ghanam zai iya ɗauka zama mai anam anam ghanam gani bashir zai yi ɗaukan basir da sin kaga ittafaq khattan wa ikhtalafa eh in an zo rubuta ba daidai amma kuma a wajen me a wajen karanta ya saba ko kuma harkan ma su zama iri daya amma kuma me wasali ya bambanta wasali ya bambanta hamid humaid hamid humaid kaga da haka za ka rubuta su sai wata ne kace shi yasa suka ce innama yajibu shaklul mushakkil ko shaklul mushkil innama yajibu shaklul mushkil ya wajaba a rubutu duk abin da zai kawo rikici to ka masa wata humai taqsid bihi da shi yasa zaka ga Imam Nawawi yana cikin waɗanda suka tabbaka wannan a littafan su farko farko tun a al-arba'un an-nawawiyya za ga yana maka dabbu khafiyil alfaz sannan a riyadus salihin ne haka sannan kuma yana da littafi musamman da ya ɗauki wasu littafan mazhabinsu na shafi'iyya sai ya mushi zai littafin tahdibul asma'i wal lughat sunayen da aka ambata a cikin waɗannan littafan nasu na mazhabin shafi'iyya to shine sai ya fitar da su ya musu babbun su ga yadda ake faɗin su kakkai kuskure kakkata ba sannan cikin manya-manyan malaman da suka yi yin wannan aikin akwai babban malami cikin malaman ƙarni na shida al-imam ibn makula الإمام ابن مقولة ببما لم حديثي ne yana da littafin da ya sa masa suna al-kamal yana fadin yana yana yana yana dabbu asma'i ar-rijal dabbu asma'i ar-rijal ya za ka tantance sunayen malamai in kaga ibn hajar kaka ce ibn hujjar yo akwai hujjar ibn hajar ibn hujjar hajar kaga hujjar da hajar za su iya kama rikici to tantance su to shi yasa sai aka ce mishi ne mu'talifun mukhtalif al-i'tilaf shi ma al-ittifaq ne al-i'tilaf haduwa a ya zama daidai to yanzu mun samu me mun samu al-mu'taliful mukhtalif al-mu'taliful mukhtalif shi ma nau'i ne kuma wannan yana da tasiri matuƙa sosai خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتحلل خذ الوجد مني توقع كلمة كما تسوي يا إتما الوجد الوجد شيء صعب لا غبي تيجي فكأنه وجد في نفسه وجد في في نفسه أي حزن لأنه لم يجد ما أراد وجوده في أشي وجده حديث الأنصار هو حديث عني قسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى المؤلفة قلوبهم فحزن الأنصار إذ لم يصبهم ما أصاب الناس إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فكأنهم وجدوا في أنفسهم فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم فقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن to kaga ne fa ka'annahum wajadu fi anfusihim wajadu sun so su samu ba su samu ba to shine alwajdu mutum ya so abu bai sami abun ba to sai ya zama mai sai ya zama wajidu fara wajidan ya annahu talabahu talabahu wa lam yajidhu ko ko wajada fi nafsi asabahu alwajd fi to shine sai ya ce ne khudh alwajd minni musnadan wa mu'an'anan gashi sun shine mu'talifin wajdi nan ma ya sake maimaita sai ce khudh alwajd minni ka karbi damuwar da take tare da ni tunda ban samu abin da nake samu ba nake so in samu ba musnadan ka same shi a dogare yana nan na dogare da shi wa mu'an'anan sannan kuma ina faɗin sa amma bakina yana rawa ghairi bi mawdu'in hawa ya tahallal wani na ka ba soyayya shi yasa fa ghairi wani na bi mawdu'in hawa yadda batun soyayyarka da kake yi ma wani ya tahallal tana can tana ta soyayya tana ta kyalli a cikin zuciyar shi ne kuma ka kyale a nan mun samu musalahat guda uku musnad mu'an'an mawdu'a wani hadith mai musnadi المسند هو الحديث الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتصل سنده شيء مسلم الحديث المرفوع ما رفع إلى الحديث المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتصل سنده حديث دا aka ce annabi ya ce kuma me kuma isnadin sa ya zama ya sadu bai yanke ba to shine ake ce mishi musnadu a nan ya kama da muttasil kuma ya kama da marfu'i a ina suka haɗu da marfu'i saboda dukkaninsa akwai rafu a ciki an ce ne annabi sama ya ce so daga al-musnadu yuwafiqu al-marfu'a li'anna kull wahidin minhuma rufi'a ila an-nabi sallallahu wa udifa ilayhi an danganta shi zuwa ga manzon sallama al-musnad al-marfu'a أما كيف خالف المرفوع المسند وكيف خالف المسند المرفوع لأن من شرط المسند أن يكون متصل السند وليس من شرط المرفوع أن يكون متصل السند إن تسكى حتى شيء من ذلك نسى أقوي رب زوا زمن ذا الله تسربع أما إن تسكى تابع وانت أقوي شرط الاتصال وانا كما أقوي باب شرط الاتصال ina musnad ya haɗu da muttasil musnad ya haɗu da muttasil saboda me kowannen su sharadi ne a sami ittisalus sanad المتصل هو كل حديث اتصل سنده سواء رفع إلى النبي أو وقف على الصحابي أو قطع إلى للتابعي أو قطع للتابعي قال موقوفي موقوفي منقطوعي ذكر نفس على شيء متصل إذا إذا اتصل سندها وشيما مسند إذا اتصل سنده أما إذا تقسى بعد متصل سنسى بعد متصل سوى ده متصل شي ذكا أكل شي كما مسند نعم النبي صلى الله عليه وسلم kun gane? amma ba ku gane kun gane ɗari bisa ɗari? yawon jami'in shi ke to shine musnad المسند الحديث الذي رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم واتصل سنده هي كما ده مرفوعي هي كما ده متصل يا ساقا من مرفوعي من وجه يا ساقا من متصل من وجه kun gani shine musnadi shi yasa al-Imam al-Bukhari ai ya siffanta littafin sai ya sa masa suna ne al-Jami' as-Sahih al-Musnad min ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama وأيامه وسيرته وأيامه shi yasa malamai suka ce al-Imam al-Bukhari da hadisin da ba musnadi bane a ciki to ba sharadin sa bane domin ya faɗa mana sharadin sa ya ce al-hadis kai al-jami' as-sahih al-musnad al-musnad so da in yazo da hadisi bai ce manzon sa bai faɗi ba to ba cikin sharadin sa in ka tashi za ka yi hukunci ga al-Imam al-Bukhari in kai adili ne to ba za ka masa hukunci a hadisansa mawqufat domin ya ce al-musnad al-musnad ay alladhi rufi'a ila annabi sallama sannan wata fala sanadu su ne duk hadisan da suke cikin sahih bukhari kun karanke da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa yau dinna kai iran zuwa babba ba ka fara akan su ne aka ce sun inganta to su al-imam al-bukhari yake nufi amma ba yana magana kan mawqufat ba ba yana magana kan mu'allakat ɗinsa ba مسند شيء في أصل في سنن صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند da abin da ba musnadi ba to baya cin sharadinsa kawai ya ambace shi amma sharadinsa shine an ya kuna musnadan ay an ya kuna marfu'an ila annabi sallallahu sannan wa an yattasila sanadu mun gane wa mu'an'anan sannan kuma mu'an'an me mu'an'an shi kuma shine alhadithu alladhi dhukira fihi an hadisin da aka ambaci an a ciki yana da alaka da mudallas shi yasa suka ce idan an ana athiqatu to fala yadhuru bil hadith idan thiqa yace an to ba damuwa thiqa amintacci wanda ba a tuhuma shi in yace an to ba wani bincike saboda an san ba da matsala ba da wata damuwa amma idan muttahali ko kuma za'ifi ko kuma wanda yake tadlisanci ya ce an to sai an bincika an tabbatar da tabbas ya ji domin a hadisi akwai abu uku akwai alluqya akwai al-mu'asara akwai al-luqya akwai as-sama al-mu'asara shine ya zama kai zamani da mutum kai zamani da mutum yanzu da yawan mu nan mun yi zamani da mala abakar gudu ko da yawan mun yi zamani da mala abakar gudu wasu kuma ba su yi ba ai da yawan mu na ci wanda da yi ba wanda baya ciki to shi ke ci to amma ko waɗanda ba su taɓa ganin mala abakar gudu ba su taɓa zuwa sun haɗu da shi ba a cikin mu kuma akwai wanda muka haɗu da shi kaga al-lubu ya ce al-mu'asara zamanin mu daya amma al-lubu ya mun haɗu da shi to sai na ƙarshen su wanda ya fi shi ne as-sama ya zama mu je mu zauna a gaban shi kuma mu ji karatun shi asalin hadisi abinda ake bukata shine as-sama ka ji daga malami bayan laqi asartahu wa laqitahu wa an tasma'a minhu shi yasa ai wasu in sun tashi tarihin sahabi sun kawo duka sharaɗan nan guda uku amma imam ibn hajar daga baya da ya zo a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba sai ya ce dai kawai za a dauka man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wasu da suka yi sharhi ma sai suka ce ya'ni ibn hajar luqya al-mu'asara la luqya sama ya zama ya haɗu da manzo Allah ta sallama ko zamanin sa da manzo Allah sallama sawa'un sami'a minhu aw lam yasma'a minhu wa sawa'un laqiyahu luqya mu'ayana aw lam yalqahu luqya mu'ayana domin akwai waɗanda ai laqul nabi sallama amma wa lam yu'ayinu ba su ga manzo Allah sallama ba wai ibnu ummi maktub ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la dane shi ne amma ya gan shi me yasa bai gan shi ba saboda makamu ne shi annajashi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashama malikul habashati aslama sahabi ne malaman da suka yi rubutu akan tarihin sahabbai suna ambata sunansa sahabi ne kuma manzon sai ya masa sallah ya masa salatul ghaib amma hal laqiya annabi sama laqiya al muayana ma laqiya to kaga ashe na manzana kuma lubiyar mu'asa a kai to tadlisi mutum ya saba zuwa makaranta an san shi dan makarantar ne amma sai yau bai zo ba sai suka haɗu da ɗan uwan shi ɗalibi sai ya ce masa a yau an yau karatun bai akai sai ce ai karatun shi dalla biya mu da ya biya mishi shi kuma da yaje zai karanta da ɗalibansa sai ya ki faɗin sunan wannan ɗalibin nasa kai ɗaya zai faɗi sunan malam amma ya kaddara sunan ɗalibin a zuciyar shi sai ya kaddara a zuciya saboda kai ya zama makaryaci idan ya tashi kuma zai ce haddasani ba malamin sai ce an to kaga an ana kenan shi yasa akwai alaka ta zumunta mai karfi a tsakanin an ana da tadlisi mun gane to shi shine mu'an'an الحديث المعنعن والذي عن أنا إن اسم الفاعل أنت شنين المعنعين الراوي المعنعين والحديث اسم مفعول شكما الحديث المعنعن معنعن كعن سعيد أن كرم كعن سعيد أن كرم عن سعيد أن كرم عن أنس مداني وسيتي فضيلي بموضوع الهوى يتحلل wani na a game da dai soyayya ya tahallalu shi ne yake ta kyalli yake jin daɗi ni ko wahala nake ta sha mawduwa shi ne musalahi na uku a baiti alhadithu almawdu huwa alhadithu almasnuq almukhtalaq almukhtaraq المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يستطع أسلي بحديثي بني بحديثي بني فأما تند مختلفه ادعى أنه حديث لذا سمي حديثا har ma ake ce masa alhadis amma sai a baki sifa sai a ce masa ne almawdu'u hadisin ƙarya hadisin ƙarya hadisin da wani ya kirkire shi ya ce manzon sama ya ce ana kirkira hadisan ƙarya ta kuskure kawai sai mutum ya ɗauko wani karin magana na larabci mai daɗi sai ya ce tsala rasulullahi sallallahu alaihi ko maganar wani likita ko wata ka'ida ta fito kawai sai mutum ya ce manzon Allah ta sallah ya ce ad-dawrat bibul mahzurat kuma ya fiki fiki da ido ka ka'ida ce ta fiki ko kuma ya kawo wani karin magana kawai ko kuma ya ɗauko wata magana ta wani likita kawai sai ce sai ce ai an ce al-ma'idatu ummu da'i baitu da'i wal hilyatu ummu dawa'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga da kuskure kaga wa ba'dul kalama ba'dul hukama ila taqa in ji a siyuki wasu maganganun masu hikima suke ɗauka kawai zai ce annabi sama ya ce wasu kuma da gangan suke سنة الإمام السيوطي حدا كيشي والواضعون بعضهم ليفسدا دينا وبعض نكر راي قصدا كذا تكسبا وبعض قد روا للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلوا منهم ركونا لهم حبا حتى أبانها ألوهمهم كالواضعين في فضائل الصواع وكل من أودعه كتابه أجر wasu da gangan suke kirkira hadisi saboda su bata musulunci zana da kake wanda suka shiga musulunci qat'an an matsa musu ne suka shiga suna so su kare jinin su shi yasa sai suka shiga musulunci amma suka sun rufe mugun nufi a zuciyarsu sai su cikin kiran hadisai domin su nuna addinin nan shirme ne a cikinsa ba gaskiya bane ba daga Allah yake wasu kuma ta'abbuji an samu su dolaye da suka ce ai nahnu nakzibu lahu la alayhi tunda mun sun ce man kaza ba alayya ne sai suka ce ai nahnu nakzibu lahu ai linu dafi'a anhu wani ma da yake kiro hadisan sa aka ce musu me yasa kake kiro hadisai yace na annasu an alqur'ani wa ma ila fiqh abi hanifa wa maghazi ibn ishaqa shi ni dalilin da yasa naga mutane an daina karatun qur'ani an koma ana ta karanta fiqhun al-imam abu hanifa da fiqhun al-imam da da maghazi na al-imam muhammad ibn ishaq al-akhdari shi yasa ne kirkin wahadi san falallun surori tun daga fatiha hannaci wanda ya karanta sura kaza zai samu kuɗi kaza wanda ya karanta sura kaza zai kaza man qara'a suratul waqi'ati to lam tusibhu lam tusibhu al-faqatu duk wanda ya karanta suratul waqi'a ba shi ba talauci har abada ka je ka ci gaba da karantawa idan da wannan manufar kai sai ka fi kowa talauci to da ire-iren su suna to kaga su ne wannan to maudu'i dai baji ne mai girma akwai littafai da yawa da aka rubuta akan bayanin kansa daga ciki akwai al-mawdu'at na al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yana ɗaya daga cikin tsofaffin littafai da aka rubuta kafin wannan sannan al-imam muhammad ibn tahir al-maqdisi yana da littafin shi ma akan al-mawdu'at al-imam الإمام الشوكاني ينا دشي الإمام السيوطي ينا دشي الإمام ملا علي القاري شي ما ينا دشي sannan ga Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a baya da ya silsilat al-ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharu as-sayyi'u fil umma sannan kuma har yanzu ana rubuce rubuce akan ودين بر من مبحم الحب فاعتذر وغامضه إر تشحن أطول ودين بذل waɗannan duk abubuwan da na ɗan kawo maka nubazul wasu ‘yan tsakure ne na yi nubza jam'u nubzaci wasu ‘yan tsakure ne na ɗanye min muhammed hubbi daga cikin abin da na ɓoye na soyayya fa'ata bi saboda haka kula da shi wa ghalibuhu wanda kuma baka gane ba in rumta sharhan in ka ce sai na maka sharhi wa tawilu sharhi na zai tsawo ni kuma ba na son in tsawaita sharhi kaga nan wato hatta kalmomin da ya maka amfani da su na hadisi to mubhamat so da in kuma kace sai ya maka sharhi to zai tsawaita sharhi so da ka wadata da waɗannan baitocin da yayi nan ya faɗan mana musalahai guda biyu musalahi na farko shine mubhami musalahi na biyu shine al-i'tiba al-i'tiba al-mubham shine ne hadisin da ya kasance a cikinsa akwai wani mutum da ba a ambace shi mubham ana samun su a sanadi ana samun su a matani wanda yake cikin sanadi shine ake magana kansa amma na matani baya cutarwa jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر وأنت في قاتل امرأة wa ita ce ka san abin nan duk da shi ma sai da malamai suka yi rubutu wancan babban malamin al-imam ibn tahir al-maqdisi yana da littafi raqul ishkal akan mubahamat sunayen da kake ganin a hadisi ba ambace su ba don ka koma littafin nasa sai ka maka hadisin sai kawo sai ci sahabi wane ne ko wane ne din yanzu ko wane ne ya kaza da aka ce rajulun ko da aka ce imra'atu mubahami ce amma mubahami a sanadi ce an rajulin a cikin sanadi ko haddathani rajulun man hadha rajul la budda an tubayyana to mubahami ce وكان شيء تفيتين من مبهم الحب المبهم شيء شيء كما من فاعتبر قفلا الاعتبار شيء أيكم حديث أيكم معلمان حديثي me a ba shine binciken hanyoyin hadisi domin ka tabbatar da hadisi shin shi kadai aka samo hanyar sa fara ɗaya ce ko ko akwai wasu hanyoyin bayan wannan shine itibari daga nan ne zai haifar maka da me ka samu shahidi ko kuma ka samu me ko ka samu mutaba'a ko ka samu shahid ko ka samu mutaba'a shahid shine ka samu wani ba irin sanadin su ɗaya ba amma kuma yana magana akan irin wancan matanin shi kuma mutaba'a ita mutaba'a ita kuma ita ce ka samu irin sanadin irin sanadin to an samu mai mutaba'a so daga inda hadisin ka garibi ne yanzu ya zama mai ya zama aziz idan da hadisin yana da rauni amma min qibali hibzir rawi ta bangaren haddan mai riwaya sai kuma ka samu wata hanya ta daban to hadisin zai iya tashi daga da'ifi ya zama mai ya zama hasanun da ghairi kun ga aikin itibari ce shi yasa ba a mahadisi ɗaya hukunci sai takhriji ilmu takhrij to yana da alaka da ilmoma da yawa daga cikin ilmoman da yake da alaka da su akwai al-ittiba li wujudi shahidi aw al-mutaba'a to ba ka ganin hadisi kwara dai kawai shikenan ka masa hukunci ka ci ai da ibanta ko kuma ka ci ai ya ibanta wa ya ce ya ibanta ka gama bincike kan shi to shine wannan so da kai yanzu mun samu musalahani mubhamun da me da ali tibar sai na karshe sai ce azizun bi hukmin azizun bikum sabbun zalilun bi izzikum wa mashhu awsaf al muhibb tadallul sai ce azizun bikum sabbun zalilun الصب مسوي ذليل ينا قد أنتد كنسا لعزكم سبو لأوكك الدكوكي لإيتا azizun biku sannan kuma in aka danganta shi zuwa gare ku yana zama maɗaukaki azizun biku ni da nake son ku ina samun ɗaukaka in an ce aini masoyin ku amma kuma me sabbin dalilu ni masoyi ne makaskanci li'izzikum saboda ɗaukakar da kuke da ita kaga mai jama'a bainar zizzai in an ce ni masoyin ku ne sai in ɗaukaka amma kuma saboda ɗaukakar da kuke da ita to kuma ni in na zo a gaban ku ne makaskanci wa mashhuru awsafil muhibbi ai kuma dama siffar da tafi shahara gabaki daya a cikin siffofin masoyi at-tazallulu kaskantar da kai shi yasa aka ce ne muntaha ghayati al-hubb al-ubudiyya al-ubudiyya karshen soyayya shine ka zama bawa shi yasa aka ce majnunu laila yana cewa ana abduha fa qulu li ya abdaha yace ni bawan ta ne fa in kun tashi laila ku ce ni bawan ta ne kawai suna na abduha ai gayar matsayin da manzon sama sallallahu alaihi wasallam ya kai a wajen Allah kenan sai ya zama mai abdullah alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu تبارك الذي نزل الفقان على عبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون على ابن بدل قال عبد الله ولكن قولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد الله ورسوله من قال kaga shine wannan saboda ka abu ubudiyya ita ce karshe saboda ne li'annaha tashmalu ma'ana tazallul at-tazallul kaskantar da kai a cikin ubudiyya akwai tazallul shi yasa idan aka ce abdun abdun shine suke cewa me muzallal muwatta'un wanda aka take shi shine muzallal to kare shi sai ce me wa mashhuru awsati almuhibb tazallul sifar da masoyi ya fi shahara da ita ita ce me at-tazallul ya kaskantar da kansa to anan mun samu musalahai biyu aziz da mashhur suna da alaka da juna عزيز مغوي اثنين لا ثلاثة عزيز مغوي اثنين أو ثلاثة حق يتيكو عزيز مغوي اثنين لا ثلاثة متن بي سكا ويتوبا أكوبا ها مشهور مشهور مغوي من الثلاثة daga uku hadisin da mutum biyu suka ruwaito shi sunansa aziz hadisin da mutum uku suka ruwaito shi amma lam yablughu hadda tawatur shi kuma shine ne shine mashhur da azizi da mashhuri akwai waɗanda suka ce aziz sharaɗi ne na ingancin hadisi ba a ɗaukan hadisi sahihi sai idan ya zama aziz amma aƙida ce ta mu'tazila babban malamin su abu ali aljubba'i malamin abu hassan al-ash'ari rahmatullahi alai shine shine ya kirkiro wannan asalin ba daidai bane al-imam ibn al-arab al-maliki ya danganta ma al-imam al-bukhari wannan ka'ida amma malamai sun mata raji yace al-imam al-bukhari ma sharadi ne a wajensa sai hadisi ya zama aziz yake inganta aka ce a to ala gafat maliya za ka yi da hadisin al-imam al-bukhari na farko innamal a'malu binniyat wa huwa hadithun gharib kaga saboda ka ba sharadi bane hadisi garibi zai iya zama sahihi ba sharadi bane hadisi aziz sai hadisi ya zama aziz wato mutum bi su ruwaito shi an kira aziz da aziz malamai suka ce li'izzatihi li'annahu aqwa min al-gharib ya fi garibi karfi to shi yasa sai aka ce mai aziz ai qawi kenan wasu kuma suka ce aziz summiya azizan li nadrasihi saboda ba a cika samun sa da yawa ba in yanzu na baku asamin na ce ku kawo min hadisi azizi misalan hadisi aziz sai kun ta shan wahala an sha ba dalibai wannan asamin din su je su ta juye juye su kila su samu guda biyu ko uku ba yi da yawa shi yasa suka ce mai aziz lafazin izza na zuwa da ma'anar kuwa yana zuwa da ma'anar nadara abinda ba a cika samunsa ba mun gane mashhur an kira shi da mashhur saboda ya shahara ya mutum uku ko fiye da uku mun gane wallahu alam akwai bayanai da yawa akan mashhur amma mu bashi haka Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana alkhairi a cikin rayuwarmu Allah ya ƙara mana fahimta a cikin addini wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in